السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته muna ma shugabar karshen kasashe da yarwa lafiya Allah sai kara gaskiya a wannan rana ta laraba a cikin da farko ga wata mars shekara ta da ake da kuma lafiya wanda su ne daidai da su a sha farko ga wata ramadan shekara na dubu daya da dari hudu da arba'in da biyar hijiriya muna nan a zamanin masarar kwanwar ma'ani da ta da tijani wanda ke sadarwar ƙarshen kwata da sanaruna tare da shugabanmu ya horonmu abin alwar imam a sai yi shi wa musamman sallah da shi wa musamman jami'in da wajen lafiya a hannu a inda shi ke gaba da karatu a cikin lidar da alfa yau ma kamar kullum wala na nisa shi da lidar da jariya a sai yi bismillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا هيمة الشيخ ايد لنا بهذا المحضر والتعطفي بنظرة تأتي لنا بالزفر سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا يا الله وسيا الله masoya sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama kowa da sunansa da ainihinsa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna jaddada godiya ga Allah tabaraka wataala da ya kara hada mu a cikin wannan mazauni mazauni mai tarin albarka mazaunin ci gaba da karatu a cikin wannan littafi mai tarin albarka na babban bawan Allah da yawan albarka الشيخ قاضي إياد شيل كما لتاكم الشفاء بتاريخ حقوق المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم جي من كان akan karshen hadisin nan dai wanda shau qari iyal yake mana bayani akan ta shine hadisin nan dai da annabi yake cewa ko ne annabi yana da addu'a karfafe wanda in yayi ana amsa masa to kowane annabi ya yi nasa a nan duniya a kan al'ummansa su amma ni ban yi ba na koyatawa don ta zama ceto ga al'umma ta ranar tashin alkiyama shaukali ya da ce ai annabawa suna da addu'o'i da yawa ba dai ba ba biyu ba wanda in sun roƙi Allah Allah na amsa musu suna da ita a nan duniya da yawa kuma suna da ita a lahiran ma da yawa to in annabawa suna da addu'o'i karfafu a nan duniya da yawa kuma suna da shi a lahira da yawa addu yawan karkuwar addu'a su ai bata kai ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ba in nasu dubu dubu dubu ne na annabi ai miliyan ne ma'ana dai duk yawan dai addu'an da suke da ita wanda in sun yi ana karba bata kai yawan addu'ar da annabi yake da ita wanda in yayi ana karbawa ba kaga ta nan ma dai an samu fifiko tsakanin manzon Allah da sauran annabawa kamar yadda Allah ya faɗa kullun dai wa da kan faddalna ba'da nabiyina ala ba'din tilka rusulu faddalna ba'dahum ala ba'din annabawan Allah ya bibita wannan kan wannan sai a je gaba daya magare tukewa dai a annabta wajen jibitawa manzon Allah ne manzannin ma Allah ya na bibita wasu akan sashi in ka je wannan yana kan wannan a daraja wannan yana saman wannan a daraja nan ma sai ka je ka tarar da magare tukewa a fifikun ma dai manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallama ba wani sa bane shine wa kad qala muhammad ibn zayad hakika muhammad dan zayad ya fada wa abu salih da abu salih an abi huraira daga abi huraira la kara masa yadda sai hada hadisi a cikin wannan hadisin likulli nabiyin da'watun da'a biha fi ummatihi fastujiba la kowane annabi yana da addu'a wanda ya roki Allah da wannan addu'a fi ummatihi a cikin al'ummansa aka biya masa bukata fastujiba lawa ka karfa masa wannan addu'a din wa na uridu an addakhira amma ni manzo Allah ni ina nufi ne ina so ne an addakhira in ajiye nawa ka san ijiya dai da Hausa ko mutum yakan ajiye wani abu an gane yanzu ba zai amfani da ita ba saboda me wata rana an gane wanda kila bukatuwar wannan ranar ta fi bukatuwar wannan ini din sai mutum ya ajiye to manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yake kowane annabi yana da nasa addu'a amma kowa ya roki Allah Allah ya karba masa amma ni saboda tausayi na ga al'ummata da kuma soyayya ta ga al'ummata da kuma kasantuwar al'ummata rarraunar al'umma ce kuma na san cewa a cikin al'umman da Allah ya fitar duka gaba ɗaya ba yi al'umma mai yawan zunubi irin al'ummata ba domin duk abin da kake tunani waɗansu al'ummatai sun yi na sabon Allah wannan al'ummar tana aikata abin da ya fi wannan ina ba da fahimta kuma wannan dama shine dama taken wannan al'umma tun farko farko ma dama ummatun muslima al'umma mai yawan zunubi ce dama wa rabbun ghafur kuma ubangijinta mai yawan gafara ne to annabi ya san cewa dukkan wani sakon Allah da aka taba yi a cikin wadansu al'ummatai wanda kila ya jama ma al'umman ma halaka da fushin Allah al'umma ta sai sun ninka wallahi sai sun ninka an gane aiko sannan kuma al'aksu bil'aksu kuma duk wani biyayyen da wata al'umma ta tafa yi wa Allah an gane ke ko duk wani biyayya da kyautatawa da nagartawa an gane da dukufa a cikin neman yardan Allah da wata al'umman ta tafa yi a baya wallahi tallahi wannan al'umman sun ninka abin da ya wuce ninkin da ba wanda ya fi adadin sai Allah ina ba da fahimta duk wani abu da Allah ya ba wa ɗansu al'umman da suka gabata in ilimi ne wallahi mutum ɗaya a cikin wannan al'umman sai ya nade dukkan iliman gaba ɗaya shi kadai bai san an yi ba bai san an yi ba ai bai san an yi ba akwai wa'inda a wannan al'umma ba domin annabi ya riga ya tabbata shi khataman nabi'i ne bane wal mursalin ne bane shi cikar maki ne na annaba da manzanni ba akwai wa'inda wannan a cikin wannan al'umma sun cancanci su zama annabawa kuma sun cancanci su zama manzanni amma duk da wannan martabobin cancantar nan duka mabiya ne a cikin al'ummar manzon Allah wannan yana ƙara wa wannan al'ummar nauyi mana wannan al'umma ita take da wasu al'ummatai a cikin da wanda in ba domin ƙasaitar manzon Allah ba ba domin annabi alhijabu da a azamu ba ne shamaki ne mafi girma ba, to da su karan kansu annabawa ne, da su karan kansu manzanni ne. Kai tunaninka in ba don manzan Allah ba, ai na Abubakar annabi ne, in ba in ba don manzan Allah ba, hijabi tsakaninsa da manzan Allah ba, da a wani al'umma na Abubakar ya zo, ai ba zai zama sahabi ba, sai dai ya zama mai annabin Allah wani manzo mai zaman kansa. Amma saboda hijabin manzo Allah hijabi ne mai girma, ya tsaya a matsayinsa na siddiqi an gane ai ko sun sai na umaru sun sai na usmanu sun sai na aliyu da sauran sahabbai da yawa in ba domin hijabin manzo Allah ba da annabawa ne in ka zo cikin tabi'ai akwai irin su in ka zo cikin atba'ut tabi'ina akwai irin su an gane ko imamu maliku in ba domin kasancewarsa ɗaya ne a cikin al'ummar manzo Allah ba ai da wani annabi ne mai zaman kansa an gane kenan ko irin suna da yawa kalli irin koyon karami wanda annabi ya bada labarin sama da safai a neme shi a gaisa da shi da Allah kana tsammani koyon karami in ba domin hijabin manzo Allah ba zai tsaya ne a matsayin sa na tabi'i ai ba zai tsaya ba zai zama wani annabi ne ko zai zama wani manzo ne ina ba da hankali da saboda abin da Allah ya zuba masa in ka gangaro ka gangaro ka gangaro dan Allah da annabi yan wa shawar tsarin jilani in ba domin hijabin manzo Allah ba ai ba zai tsaya waliyi ba rigar annabta za a sa masa amma ba zai sanyi bane a cikin wannan al'umma balantana a gangaro a gangaro wajen shugaba mai girma mafi girma maulaya a shehu amada tijani kuna tsammani in ba domin wannan alhijabu da a azamu ba hijabin da ya fi kowane hijabin girma da kasaita ba ai ba zai yiwu ba shi ma ai da wani kasaitaccen wani annabi ne mursali babba balantana kuma a gangaro a gangaro a gangaro an gane ai a zo wajen mabocin zamani a wayan ya tajalli barhama abdul zani ku kaga irin wayan nan ba domin girman manzon Allah ba wallahi da annabi ne kuma da murtali ne amma hijabin ba za ta yadda ba da saboda haka wannan al'umma ta ma'aiki alaihi salatu wa salamu dukkan wata ma'siya da aka taɓa yi a cikin al'ummatan da suka gabata kaddara kama tun daga zamanin annabi adam har zuwa ga zamanin annabi isa ko to duk wani sabon Allah da kasan an yi daga wancan lokacin zuwa kan annabi isa wannan al'umma sun ninka duka al'ummar da ya gabata baya da gaske da gaske ne an gane karatu na in ka ɗauko abin da aka yi a zamanin annabi lutu aka kifar da su abin da ake yi a wannan zamanin na wannan ɓangaren a yanzu ta ninka abin da aka yi a baya ila kuma su ɗauki shekaru masu yawa suna yi ba aka aka kifar da su ba amma tun shekara nawa wannan al'umman ta fara liwati amma har yanzu yi ake yi ba san ranar denawa ba kuma za a dena ba ma sai ranar da aka busa kaho wannan ɓangaren kenan balantana ka koma ɓangaren 'yan maɗigo suna nan su ma birjit an gane kenan suna nan suna nan da shugabanninsu na ƙasa da na fefe suna nan kowane bangare akwai su suna nan kuna tsammanin in ba domin annabi ne ke cikin wannan al'umma ba ba za a kibar ba an gane kenan ko dan Allah me aka yi a zamanin annabi shuaibu alayhi salamu ba tauye-tauyen mudu bane aka yi ta yi ba abinda ake tauyewa a wannan zamanin da wancan zamani wanne fi yawa in bangare ɗaya biyu ne kawai ake tauye ma'aunai wannan bangarorin yanzu ba su da yawa ba su da adadi ma yi ba bangaren mana shinkafa ko dawa ko gero ko masara ba komai ma yanzu ma tauye shi ake yi me ba tauyewa tauyewa ake yi a ta fiye wata ma tauye shi ake har kuma fiye wata ma wannan tauye ma'auni ake jikinta ko ba ka bane in ka ɗauki wannan ciwo watan ka kara da wannan sai ga yawan ba ɗaya bane girman ba ɗaya bane wani ya kawo haka dama babu dama ma'aunin ne dama kaga nan a tauye mudu a tauye skeli a tauye a mai a tauye a komai me ba a tauye wani za a cikin sa ni ban zauna abu yanzu wanda ba a tauye ma na ma'auni a cikin sa ba ana tauyewa amma Allah tabaraka wa ta'ala abinda aka yi wa wancan mutanen yanzu an yi ba yi ba yaushe muke magana yadda zina ta koma cikin wannan al'umma a yanzu ta zama ado ma an gane kenan ko yi ma ni wani wani ado ne ma an gane yi ake yi ta ko ta ina ba kunya ba tsoron Allah yanzu akan harkar zina maza masu yi ba su tsoron Allah ba kunya matan ma ba kunya ba tsoron Allah aika aikatawa ake yi kuma mutum baya tunanin a ko ya abu zai biyo baya ko a nan duniya ko a lahira mutum yana ganin kaman yin ma kaman yana ƙara samun wani kusancin Allah ne ba eh wasu haka suke gani yayi wasu na ganin kaman yin abin ma yana ƙara musu wani taraki ne ma ina ba da mai mija haka abin yake in ka dawo a ta a a a a a a ta a cikin harkan Allah ma yanzu abubuwan duk ga sunan da yawa shaye-shaye da ake cikin wannan al'umma ai ba taɓa yi shaye-shaye irin watsirinta ba in dai shan giya ne an gane da duk wani abu mai bugarwa domin giya da abin da ke bugarwa sunansa giya kullu ma khamar al-uqula wa qab duk abin da ya garwaya hankali mutum ya fitar da mutum da ke hankalinsa sunansa giya shara musulunci ruwa ne gari ne yaya abin yake ko me ya abin yake da ko da na fito dai in dai zai fitar mutum daga cikin hankalinsa ya shiga wata duniya an gane yana zara ido kai to wannan sunansa giya kawai ba wani wani tawili malam sunansa kenan giya dubi yadda ake tarkan giya tun da duniya take ba taɓa lokacin da aka gina kamfanonin sai da giya an gane kenan ko irin wannan lokacin ba kamfanonin giya ba taba gina su a doron ƙasa an gane kenan ko tun daga kan annabi adama har zuwa kan annabi isa irin wannan al'umma ta manzon Allah ba ina ba da mai amma Allah ba ya hakuri ba Allah ya halakar da mu ya kissar da mu ya mana wani abu bai mana komai ba me yasa saboda albarkacin manzon Allah kuma taken al'ummar kenan a wajen Allah tabaraka wa ta'ala ummatun muslimatun wa rabbun ghafur in ƙarya ne ba taba al'umman da ta fi kowace al'umma ƙarya irin wannan al'umma ba in yaudara ne in ko wannan ne ba taba al'umma dai a takaice a dunkule wacce take saba wa Allah irin wannan al'umma ta manzo Allah ba ba taba al'umma masu yawan alkhairi irin wannan al'ummar ba, kuma ba taɓa al'umma kuma masu kuma saba Allah irin wannan al'umman ba. Tun da Allah ke halittar al'umma, Allah bai taɓa halittar al'umma wanda suka tara masoya Allah kuma irin wannan al'umma ta manzo Allah ba. Ta tara masoya Allah da ba taɓa tarawa ba, waliyan Allah, bayin Allah na gargari tun da duniya take. wallahi bayan ƙasa ba ta taɓa ɗaukan nauyin bayan Allah waliyan Allah irin wannan al'ummar ba. Haka kuma a shararen ma hakan nan kuma. To shi yasa wannan al'umma annabi ya bi kowa sanin wannan al'umma. Shi yasa ko a population ma, ai Allah bai taɓa al'umma masu population irin wannan al'umma ta sayyidu da Rasulullahi ba. Ya ishe mu girman yawan wannan al'umma mu kadai a filin majar ba an gane kenan ko in an kasa taron mutanen majar kaso uku wannan al'umma kadai ta cinye sulusani ita kadai ta lashe kaso biyu duka farkon al'umma zuwa kan annabi isa a cikin kaso uku duk ba su da kaso daya a cikin wannan al'umma ba shi yasa sahu majar in za a yi mana sahu da ɗari da ishirin amma al'ummar manzala ita kadai ta kwace sahu tamanin arba'in ta rage wa duka sauran duniya gaba ɗaya saboda yawanta to annabi ya san yawan al'ummar ya san alkhairin al'ummar ya san kuma akasin wannan al'umma din to shi yasa yayin da annabawa suka gaggauta nasu addu'o'i annabi sai bai yi ba nace ba zan yi ba na san al'umma ta na san su na san duka aika aikan da za su yi azuga an nuna mu a gaibi babu abin da ba nuna mini ba ma wannan al'umma kasantuwa na ni ne shugabanta kuma ni ne shugaban duniya gaba ɗaya shi kuma shugaba aiki yake yi to haka sai na tsaya na yi wa wannan al'umman aiki sosai sannan za ta sha a lahira in ba haka ba za ta sha ba shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kowa yayi amma ni nawa sai na ajiye ta tsaya ban taba ta ba na ajiye ta a gefe sai in an je ranan da kowa yanzu bai da mafita an gane kenan ko izil qulubu la bil hanajir kadimina an gane kenan ko eh wa balagat al qulubul hanajira a wannan lokacin annabi zai fito da tashi addu'a sai in an yi kowane bawa sai ya zama ɗa a ranan ɗa kuma sai ya ƙara zama ɗantacce kuma a ranan kuma saboda addu'ar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kaga wannan da wannan annabi ya cancanci al-maqamu al-mahmudu wannan matsayin nan dai abin yabo alayhi salatu wassalam yace to ni na ajiye dawa ban yi ba kwata kwata na'am wa ana uridu an astaghfira na'am dawati shafa'atan li ummati yawm al-qiyamah ni addu'a ta da zan yi ita ce shafa'atan ceto li ummati ga ummata yawm al-qiyamah don tashin kiyama ni nawa addu'a da zai ran tashin alkiyama ita ce mana neman ceto ga al'ummata ranan tashin alkiyama wannan ita ce ni addu'a ta ne in ji sayyidina rasulullah wa fi riwayati abi salih a cikin ruwayar abu salih yana cewa annabi yana cewa li kulli nabiyyin da'watun mustajaba kowane annabi yana da addu'a karɓaɓɓe a wajen Allah amma fa ajjala kullu nabiyyin da'wata kowane annabi ya gaggauta addu'ansa akan al'ummansa wani hau an kafirin wannan ruwaya ma ya zo fi ruwayata abi zuɗa a ruwayar abu zar'a an abi hurairata daga abu huraira Allah ƙara masa yadda shi ma irin wannan ruwa an karbo daga gare su wa an anasin an karbo kuma daga anas kuma mislu riwayat ibn zayad kwatan kwatin riwaya na dan zayadu an sake karbo irin ta daga shi kuma a anas din kuma har yanzu an abi huraira daga dai kuma abu huraira dai kuma har yanzu duka hanyoyin suna karfafan juna ne فتكون هذه الدعوة المذكورة مخصوصة بالأمة مضمونة الإجابة هذه الدعوة المذكورة wannan addu'a abin ambata a cikin wayannan ruwayoyi wanda annabi ya ajiye ta dan al'ummarsa fata kuna sai ta zamanto maksusatan bil umma addu'ar ta zama keɓantacciya ce ga wannan al'umma addu'ar ta zama keɓantacciya ga wannan al'umma kuma bayan wannan al'umman ma wasu al'umman ma za su ci gajiyar wannan addu'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yadda muka fito a ruwayoyin baya saboda haka kefantacciya ce ga wannan al'umma sannan kuma addu'an kuma gamammiya ne ga dukkan al'umma ma gaba daya saboda me wa ma'arsalnaka illa rahmatan lil alamin haka annabi rahma ne ga dukkan halittu gaba daya al'alamu kullu ma su waddayani in an ce al'alamu ana nufin dukkan abin da ba Allah ba annabi rama ne a gare shi babu abin da annabi ba rama bane a gare shi komai annabi rama ne a gare shi kuma kowa ma annabi rama ne a gare shi kuma wannan addu'an nan mazmuna da ijaba addu'a ce wanda an mata damanan karbuwa addu'a ce wanda Allah ya mata damana in an yi an karbe ta ba ana raja'in karba bane an gane ko ba raja'in karban addu'ar ake yi ba addu'a dama tuni Allah ya mata damanan karbuwa ka ko san addu'a ma kai mata damanan karbuwa ai ta tare da mana abin da yafi komai sauki a wajen ai kai ma wata rana kakan yi gamo da addu'ar da aka yi mata damanan karbuwa kai ma wata rana ila wata bukata nazila ta saukan maka a yau an gane kuma kana neman biyan bukatan a yau ba a gobe ba an gane ko sai ka dan kulle ko sai ka yi alura sai ka ɗan gabatar da nafila ka ɗan yan da barbarunka ba ba ga wani abin da ya yi zo maka a lokacin sai ka yi ko karatun qur'ani ko zikiri ko salati ko da wani abu kana fitowa wani lokaci ba sai ka ba gaba fito ba an kwankwasa kofa an kosa ma malam ma ya fito amma kosa kana fitowa sai ka ga abin da kake roƙo a cikin nan shi aka zo maka da ita dan Allah wannan addu'ar da kai wannan lokacin an mata jamanin ijaba a lokacin ko ba mata ba an mata mana ko ko ka fito kana ganin ta ina dai tajallin zai bayyana kana zaman zaman ka bayan awa ɗaya da wannan addu'ar kawai sai ga wani tajallin jamalin Allah ta inda baka zata ba an gane in almajiri ne malam kai ne malam wani jama'a san kai bane eh ni ne ake cewa malam wani to wallahi kwatanci aka yi mun wani bukata ne malam wallahi kaji kaji kaji kaji kaji kaji kaji an gane aiko to malam ya za a yi to ka san yanzu dai ba kudi amma bukatar ka za ta ci kudi amma dai ba kudi an gane aiko za ta ci kudi malam za ta ci kamar nawa to kai me kake da shi duk ana tsoron tsoro ne fa kar ya sa da yawa shi kwafta muke gudu yana neman jin dan gwaju gwaju ya ji tai na da tare shi ko kwafta mu bai gane ba sai ma na aika ta san me za a yi ai wallahi ka san baka taba zuwa ba wannan shine karon kan farko ana nan ana nan ne to malam dubu ishirin zai yi wadda bukatar sama ta dubu sha biyar ce a dubu ashirin za ta yi dubu ashirin da kudu yake dubu ashirin da kudu dubu ashirin za ta yi misali nake bugawa ya ce malam ba komai to ga ma dubu ashirin da biyar malam insha Allah sai na ƙara dawowa wata kil mutumin ya tafi ba za su ƙara dawowa sai a lahira eh wani ba mutum bane ayi aike ne daga Allah aike ne daga Allah an gane ko Allah yana turo wasu mala'iku su zo su karɓa a wajenka, in ka bayar ka zauna lafiya, in ba ka bayar ba, wallahi kun kulla da Allah. So da yawa wasu almajirai masu zuwa bara ba mutane ba ne, Allah na turo mala'ika ya zo wajen mutum a gwada mutum. a gwada gwaji ne kawai wani wallahi ba mutum bane mala'ika ne shi yasa wani wanda zai zo ya roƙe ka in ya roƙe ka sau ɗaya ba za ku ƙara haɗuwa ba sai a lahira a baya ne baka san shi ba kuma bayan wannan roƙon da za ka ci barcigiyan fuskokin mutane ba za ka ƙara ganin wannan fuskan ba wai dan a gaya maka wanda ya zo ɗin nan ba mutum bane mala'ika ne yana faruwa da yawa kuma ya inganta a sunna ba Allah ya gwada wasu mutane ba ko bai gwada su ba ai ya gwada su mutum uku ko hadisi ya zo a kansu ko ba haka bane ɗaya shi jira ba a biyu suka faɗi wayanda suka faɗi sun sha- sun sun sha- sun sha ta dadi ai ina sun gamu da jalalan Allah wanda kuma ya tsallake bai ci da rayuwar jama'a ba ya ci gaba to yadda Allah ke aikowa wani lokaci a zo a tambaya wani lokaci ma yana aikowa ta wani wurin a kawo maka an gane karatu na ko an sha yin irin wannan Mhm. sau da yawa ina zama a koba gidana sai ga mutum ya zo wai malam ya sallah yake nema nace to ga ya sallah nan wallahi kwatance aka yi mun ka bibiyo wai waye kwatance ya ta wani inda inda ce da Allah to me ya sakon kawai an ce kawai dai in na zo kaza kaza kaza kaza to ba komai kawo kuɗi shikenan kawai wani ya sauke abin da zai sauke ya tafi ba zan ƙara ganin shi ba shi bai dawo ba kuma wanda ya kwatantan masashi a zuwa mala ina turo ku har yanzu shi kenan da amma wata bukata ce yauniya ake so kawai a biya ta wannan bangaren ce to Allah mun gode mun gane ai ko mhm shi yasa mutum ya samu ilmul ahwali wa tajalliyat shi Allah ya za'aru min shay'in ala shay'in lada shay'in ai ba ta inda baya tajalli ai wanda ka taka tsantsan za a yi taka tsantsan za a yi an gane ai ko mhm wala mu shekhu ibrahim a karkashin hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da Allah zai tsaye da bawa ran tashin alkiyama Allah ya tsaye da bawa sai Allah ya ce ma bawa istaqamtuka wa lam tut'imni bawa na na nemi ka ciyar da ni baka ciyar da ni ba Ah, bawa sai ya ce to ya Allah ya zan yi ciyar da kai wa anta rabbul alamin kai kuma ubangijin talikai ne sai Allah ya ce maka istata maka abdi fulanun falam tut'im ai bawa na wani ya nemi ka bashi abinci baka bashi ba da ka bashi da ka samu a waje na to bayan nan kai bawa na na nemi ka shayar da ni baka shayar da ni ba Isa, Allah zan yi shayar da kai ai kai baka ci baka sha ah to bawa na wani bayani ne ka shayar da shi ruwa ba amma baka bashi ba da ka bashi da ka samu a wajena sai Allah tsaye da bawa ta kai bawa na marintu ni Allah na rashin lafiya amma falam ta udini baka zo ka gaishe ni ba me yasa baka zo ka gaishe ni ba Allah ne yake magana da bawa fa an gane kenan ko a cikin hadisun najwa hadisan da ba Allah zai gara da bawa daga bawa sai Allah a lokacin Allah ke magana da bawa fa an gane a filin tashin kiyama Allah ke ce ma bawa na yi rashin lafiya amma kai ba ka zo ka gaishe ni ba. Kada sai ya ce ba kai ba duka. Ya zan yi in gaishe ka wa anta rabbul alamina. Kuma da hannun kai ubangijin talikai ne ba ka rashin lafiya. Sai ta amma alimta anna abdi fulana marida falam tarqudu wai baka san bawa na wani bai da lafiya ba kuma baka je ka gaishe shi ba. Lau utta'u lawajattani indahu. kaga wannan siyakin ya bambanta an gane da siyakin ciyarwa da shayarwa akwai bambanci Allah ce da ka gaishe shi la wajadta li dani Allah ka same ni indahu a wajensa dani zaka samu a wajensa saboda Allah ya bayyana ana indal munkasad qulubuhum li ajli ni ina nan a wajen wa'inda zuciyoyinsu ta karaya da kuwa ta karaya da komai saboda ni Allah tabaraka wa ta'ala da da mara lafiya wanda rashin lafiya yake masa daya zuciyarsa bai karaya ba da kamfaninsa ba zuciyarsa ba ta karaya da iyalansa ba zuciyarsa ba ta karaya da familinsa ba zuciyarsa ba ta karaya da komai ba yanzu ba shi ba ruwansa da kowa sai Allah an gane in zai tashi Allah in zai kwanta Allah in zai ci Allah in zai sha Allah yanzu bai son komai ya zama zakiru ya zama zakiru na gasken gaske malam Allah ka ba mu sauki Allah komai da yanzu dai Allah ne ka ga zuciyar ta karya da komai yanzu nan ba a zuwa maka da hiran komai yanzu shi ibrahim to kaga a irin wa'annan yanayoyin ma Allah ma zai iya mabawa tajalli ka ɗauka mutum ne kuma ba a mutum bane Allah ne ma an gane kuma Allah bai zama mutum ba ko mutum bai zama Allah ba kana ɗauka Allah mutum ne Allah ba mutum bane kuma mutum ma ba Allah bane amma dai shi Allah fa'alul lima yuridu yadda ya ga dama ka yake yi kawai kuma la yusalu amma ya fa'alu ba kai saka tambaye shi dan me yayi haka ba shi ba yi masa yi kwana masa ne ba yi masa ba yi masa kwata kwata da saboda haka haka abubuwa suke dan uwa wanda haka dai annabawa dai duka kowanne ya gaggata nasu addu'a kuma wannan addu'a na manzo Allah an mata damanin ijaba kamar yadda muka faɗa mu ma wata rana muna dacewa da mana domana a cikin addu'o'inmu mu ko a karan kanmu namu bukatota ko kuma a bukatocin wasu so da sai ga an neman an zo neman addu'a wajen leman kuma kila wanda ya zo neman addu'an nan ya yi shekara ko shekaru yana addu'a abin bai yi ba yana zuwa jin fata su rafi zuwa insha Allah bukata za ta biya insha Allah ana fata za su gobe zai ji a wallahi tallahi abin ya yi dama wannan fata za ta biya an mata da manin ijaba ne daga Allah lokacin shi yasa kana yi kawai sai abin ya tafi kai ina zuwa wajen liman wallahi tallahi shi kenan wai ɗan ɗariƙan nan ɗan ɗariƙan nan fatiya salatul fati wanda ke cikin ta ni ni kuma bai ce mun kuma fatiya ce ce fatiya salatul fati na shafa ni ba ma san ma abin zai sauri aka ba kawai sai na ga abu ya yi kawai to fatiya salatul fati kenan an nuna ma fatiya salatul fati ka dan hanta ka haka abubuwan suke wanda ta addu'ar manzo Allah da lamanan da take tafiya malam da kafa abunta ba ba abin da ke zai da ita wa illa in ba haka ba malamin zai bula da kuma ana in ba haka ba fa sai akbara sallallahu alaihi wasallam ai manzo Allah sallallahu alaihi ya bada labari da kansa annahu ta'ala li ummati ashiya'a lalle ya roki Allah waɗansu abubuwa li ummati ga rumansa min umuri dini na daga alamurorin addini wa duniya da kuma lamurori da yawa na duniya wa utiya baduha an baiwa manzon Allah sashi daga cikin su amma wa muni abaduha an kuma an hana manzo Allah fashi al'amura da yawa a cikin wannan al'umma annabi ya roki Allah tabaraka wataala sashi an yi amma sashi ba yi ba ya inganta a sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sa'attu rabbi azza wa jalla salasa qisalin fa atani sintaini wa mala'ani wahida ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai waɗansu ɗabi'u halaye guda uku da roƙi Allah tabaraka wa ta'ala cikin su amma fa atani sintai Allah ya bani guda biyu amma wa mala'ani wahida ya ana ni kuma guda ɗaya guda biyu ya bani amma ɗaya bai ban ba abu na farko sa'altu Allah yuhlika ummati kama ahlaka al-umama na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya halakar mun da al'umma ta kamar yadda ya halakar da al'umman da suka gabata a baya. An gane ko? Allah yake ba komai na baka wannan, sa'an yake fa'ata ni ha Allah ya bani wannan. Saboda ka al'umma ta irin halakar da aka yi al'umman da suka gabata a jiya da shekaran jiya ba za a yi wa wannan al'umman ba. Ba za a yi ba kwata-kwata. dukkan wani azaban da Allah ya saukar ma al'umman da suka gabata an gane na halakarwa wannan al'umma tana cikin damana ko me zai faru kuma Allah ba zai yi ba saboda annabi ya nema Allah ya masa wannan abu na biyu na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya zahara alaina aduwar min ghairina kada Allah ya bayyana mana makiyin da zai shafe mu ya halaka mu ya addabe mu min gaina daga waninmu daga waninmu ha Allah ya bani wannan shi yasa wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yahudu ba ta yi mata kawai ba a ci wannan da kyau nasara ba ta isa ta mata komai ba duk abinda yahudu za su yi duk abinda nasara za su yi wallahi tallahi ba za su raba mu da la ilaha illallah ba ba za su raba mu da sallah ba ba za su raba mu da azumi ba ba za su raba mu da zakka ba ba za su raba mu da hajji ba ba za su rage mana adadin rako'in sallah ba kuma su kara mana ba an gane ganin ko sannan dukkan wani abubuwa na haƙi ba su so su canza shi ba yana nan yadda manzo Allah ya batta an gane ba su yi so su canza mana watan ramadana da koma watan mana shaban ko watan shawalu ba tana nan a ramadana za mu ci gaba da azumi har abu ta kawo wallahi an gane karatu na duk yadda za su yi akwai ba su iya komai da mu ba an gane kenan ko eh alqur'ani ya faɗa yi walan yaj'al Allahu للكافرين على المؤمنين سبيلا har abada har abada Allah da zai sanya hanyar rinjaya an gane kenan ko lilkafir ga kafirai alal mu'minina kan mu'minai ba har a gama duniya Allah ba zai taba ba kafirai dama wallahi su azabtar da mu'minai ba ba za su iya wannan ba Allah ya ce har abada ba zai yiwu ba to da kamar Allah ya nemi wannan Allah kuma ya amsa masa kuma akan wannan illa iyaka kawai ɗan abin da ba za a rasa ba an gane na wasu gurɓatattu a cikin jama'a musulmai a ɗan haɗa kai da su a ɗan yi wasu abubuwa tusha-tusha haka amma addini yana nan musuluncin yana nan imanin ma yana nan masu tsira kuma suna nan za su tsira an gane kenan ko babu abin da zai faru Allah ya riga ya yi mana da mana wannan in kaga wata alaka to daga cikinmu ne amma ba daga wani mu bane annabi ce na roƙi Allah kada ba yahude ko ba nasare su samu rinjaye a kan Allah yake na maka wannan ba za su yi ba abu na uku shi ne fa na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala Allah yalbisa ummati shiya'an yuziqu badu'a yuziqu badu'a badan ba ta badin na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kar ya sanya al'ummata jama'a jama'a gungu gungu daban-daban a rarrabe saboda in an rabu wannan yayi nan wannan yayi can wannan yayi can wannan yayi can to sashe za su zamanto suna ɗanɗana ma sashe azaba daga wani ɓangare na roƙi Allah kada ya haka zama al'umma a dunkule a guda ɗaya Allah yake ba zan yi ba wannan dai ba zan yi ba abinda ka roƙa na hukun nan ba zan yi ba shi yasa ba wanda ya isa ya ana wannan al'umma rarrabuwa ai ana gani ko yanzu ana na a rarrabe ko kuma rabuwan ma ya kare annabi ba cewa mai ba iftara katil yahudu wan nasara ala sintai wa ala talatin wa sab'ina firqa yahudu yahudawa sun rabu kas kaso 43 nasara sun rabu a 71 nasara sun rabu 72 ni al'umma da 73 ma za su rabu annabi ce duka saba'in da biyun nan duka gaba da ɗan wuta ne sai wanda ya tabbata akan abin da na tabbata akan sa da kuma sahabbai na ya sa rarrabuwa a cikin wannan al'umma ba kai saka hana ba a ba kai ba yanzu kuma wannan rarrabuwan shi ke kawo ɗanɗana ukuba tsakaninmu da junanmu ina ba da fahimta duk wanda yake rayuwa a Najeriya ya san abin da nake faɗa ba wanda bai sani ba ko ba haka bane kowa ya sani sashin mu ke gana wa sashi azaba an san a baya babu abin da bai faru ba daga bangare kaza an gane bangaren nan yana nan yana yi wata bangare ta sake ballewa ita ma dai ta ci da nata bayan wata bangaren da aka yi ta fama da ita an gane tsakanin Kano da sauran wasu wurare aka je aka je aka je an gane kenan ko abin da ya sai da ya kai da an kai ga Allah tsine ma dai kawai an gane kenan ko eh an gane ai sai da abin ya kai ga ma dai har da abin ya kai ga Allah ya tsine ma dai saboda tsinuwar abin malam da kuma ta tsinancin abin daga nan dai abin ya sake ballewa ya canza suna daga wannan kuma ka sake canza suna daga nan ana nan an ƙara canza suna har aka dawo aka dawo aka dawo an gane sunan wani abu shi boko haram aka dawo aka dawo kidnapping aka dawo bandit aka dawo aka dawo aka dawo an gane kuma mafi yawan masu waɗannan ba kaka ɗauka wai ojuku ne ko jabi ne ko mak ne a ta ka karin mutum ilima ma da cin ƙurani ne ma wani ya da cin ƙurani ma ba ba ka wani wani yana sallah yana kaza wani har wazi ma yana yi wani har wazi ma yana yi akwai wanda aka kama shi a nan hanyi wani ba dubu nan yi bane da aka kama shi da shi da iyalansa sai lokacin magariba yake ce da Allah yana roƙo alfarma a san ba shi dama akwai abin da ya saba yi yayi aka ba shi ruwa ya yi alula ya sallah magariba sai ya yi wazifa da ya yi wazifa ta malam me ka ta yi me ka yanzu ta wazifa ai mu ma yan tarika ne sai ma dan tarika ta fara ya karanta masa salatu fati ya karanta masa jawhara ya ce ni wajen shakkaru bauchi na karbi tarika yayi ya ta masa shi da wajen yau ma ya karbi tarika ko ya nan ba za a nuna musu wazifa ba su ma suna yin ta to kaga akwai kenan dai ko amma bai hana ba amma shi wazifan da ya yi a nan ya taimake shi ka san duk inda mutum ya karanta wazifa ma ya kire ta jalli kuma kasantuwarsa ainihin rahmatu rabbani ya kire shi kenan wannan ganin wannan dan dariƙa ne ya ce malam ba komai nan da in an shigo dai ba a fita ba biya kuɗi ba sai ka biya amma za mu sassauta maka zan nema maka sauki saboda kai ɗan ɗarika ne kuma ya nema masa sauki da shi da iyalansa da matansa wajen mutum biyu haka amma dubu ɗari biyu suka karfa ce mu ma abun haka haka ne mu ma muna baiwa wasu an gane akwai masu ɗan ɗaga mana ƙafa sun san mun yi abin da muka yi wani ka za su dawo su kabi na gore fan in ba mu karɓa ba me za mu ba su suka sake su suka tafi ka dai wannan gada wa juna azaba ba za a fasa ba annabi yake nani ne Allah hana wannan Allah ya ta wannan kam dai sai ya faru a cikin al'ummanka shine abin da ke faruwa yanzu a cikin rarrabuwa da ke faruwa a cikin wannan al'umma wannan ya jefa ma wannan kalmar kafirci wannan ya jefa ma wannan kalmar kaza wannan tsakanin makoci da makoci ba a ga maciji an gane kenan ku tsakanin musulmi da musulmi abin ba daɗi saboda bambancin fahimta abin ya kai ga dukkan musamaha ma babu dukkan musamaha babu tare da duk inda aka aka haɗu ya fi inda aka rabu an gane karatu na inda aka haɗu ya fi inda aka rabu amma ba musamaha wannan wani abu ne tabbatacce annabi sallallahu alaihi wasallam ya roki Allah Allah ya ce a'a wannan kan ba za a ɗauki wannan ba a wata ruwaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake سألت الله عز وجل لأمتي ثلاثة na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala mabuwaye mai girma abubuwa guda uku ya mun su li ummati da al'ummata fa atani sintaini wa mana'ani wahida sa'atu Allah yulika ummati bis sanati fa ataniha wa sa'atu Allah yulika ummati bil garqi fa ataniha na roƙi Allah tabaraka wata'ala abu uku domin al'ummata Allah ya bani guda biyu amma guda ɗaya bai ban ba na roƙi Allah ta'attu an la yulika ummati bi sana na roƙi Allah kada ya halaka al'ummata da fari fari da wannan Allah ya ce ba zan halakar da al'ummanka da fari ba yasa Allah bai taba halaka mu da fari ba fari kam Allah bai alƙawarin zai halaka mu da ita ba a insha Allah ba za mu halaka da fari ba haka ba za mu halaka da yunwa ba yunwa ba za mu halaka da ita ba duk abin da zai faru ya faru malam ko buhun shinkafa ya kai dubu ɗari wallahi sai an ci ta babu abin da zai hana ba zai ba Allah mai hana amma fa sai an ci Allah bai yi alƙawarin zai halaka wannan al'umma da fari ba in an ce fari ya kunshi har yunwan ma gaba daya ai fari ai wani sababi ne ke sababa mai yunwan ai Allah ya alƙawarin ba zai halaka al'umma ta da wannan ba sai dai zaluncin wasu an gane karatu na amma fari yanzu Allah kasar na abinci ne babu abincin da ke ƙasar nan yanzu Allah kada san yawanta. Ko ba haka bane, amma wasu abubuwa suke faruwa abin ya zama yadda ya zama, amma ba babu abincin bane. Karancin abu yana sa tsada, amma yanzu ga yawancin abu kuma ga tsadarta. Kullum tirela tirela ake hodan abinci daga wasu wuraren a ƙasar da ana kai wasu wuraren. Wasu su siya su ɓoye, mutum ya siya buhu miliyan ɗaya ya ɓoye shi shi kadai. Shi kadai, wannan ba zalunci ba ne? ba dole abin ya tsada ba eh saboda babu ne ko ko saboda wasu azzalimai sun shiga tsakanin abincin da da talakawa wannan shi ne abin da ke faruwa kawai wanda haka Allah ba zai alaka wannan al'umma da fari da yunwa ba annabi ya ce Allah ya ya bani wannan ya karba min addu'a ta anan ba zai yi ba abu na biyu sa'altu Allah yulika ummati bil garqi na roki Allah tabaraka wa ta'ala kar ya alaka al'umma ta ta hanyar dilmiya yadda aka yi mutanen annabi Nuhu alaihi salam aka dulmiyar da su gaba ɗaya a cikin ina a cikin ruwan tubana na roki Allah kada Allah ya ma al'umma ta wannan an gane kenan ko Allah ya ce ba komai na amsa maka wannan fa aswaniha ita ma Allah ya bani ita ba zai halaka wannan al'umman da ambaliyar ruwa ba ba zai yi ba yasa muke zaune lafiya kalau an gane kenan ko muke zaune lafiya kalau ba ba abin da ya same mu a ce da an dulmiyar da wannan al'umma ta hanyar ruwa Allah ya ce ba zan yi wannan ba ba zan yi ba duk inda ka ga wani irin wannan ambaliya ana yi yana halaka al'umma wannan wani sako ne daban sako ne Allah yakan aika sako ta inda ya ga dama a wannan lokacin an gane aiko kwanan Kaduna ce ruwa dan ambaliya ce wurin su ɗan gidaje an gane kenan ko wannan sako ne an manta ne Allah yana so a dan tana ne an gane an manta ne sai Allah ya tunatar da irin wa'annan ayoyin amma ba yana nufin halaka bane ga wannan al'umman ba a an manta ne Allah sai ya dan tunatar da mutane ta wannan hanya din a gane Allah dai Allah ne kuma ya bar mu ne ba wai dan mun buwaye shi ko mun gagare shi bane sannan abu na uku na ƙarshe makamancin wancan da muka fito ne na roƙi Allah tabaraka wa ta'ala kada ya ɗanɗana ma wannan al'umman azaba daga tashi Allah ce a'a wannan kama zai yiwu ba waje an na ba da kulli badin fitnatan a tazuruna wannan kama zai yiwu ba wasu sai sun zama wasu kuɗin cizo za su yi ta cizon su wallahi wannan haka ne an gane karatu nan haka ne haka ne haka ne a masallaci sai Allah ya yi wasu mutane a masallaci mamu ne ina bin liman amma kudin cizo ne ko yake yi za su yi ta cizon shi wallahi kuma bai isa ba haka za a yi ta cizon sa bai da wannan maganin duk dafa in ka sai an cije ka duk wilayar ka wallahi sai an cije ka wallahi baka isa ba a makarantar islamiyya an gane kenan ko ga ɗalibai nan amma wasu ɗaliban sun zama kuɗin cizo wasu sun zama sauro suna cizon malamin makarantar kuma bai sai hana ba wala bai isa ba duk alherin da za ka yi wa wani ɗalibin ya tafi wani gefe zagin ka zai malam mugu ne kawai ba ka da yadda ka iya ne inda da wanda zai kubuta da annabi Musa ne amma inna qaruna kana min qaumi Musa fa baga alai in an gane ko inda wanda ya kamata bi kowa samun almajirai abtakattu wallahi annabawan Allah ne manzannin Allah ne amma Allah yayi haka bai yi ba qaruna waye ba almajirin Musa bane amma da kaje ba fa baga alai hatta ma ɗan abubuwan da yake sarrafa na ismi wa ya bashi Musa ne ya bashi ismin amma da ƙarshe kuma akan Musa kuma yake jan ismin kuma akan Musa ne kuma yi ya ja ismin malam arba'ina saratan ya fi una bilabi ya ɗimotar da malaminsa shehinsa malam a doron ƙasa shekara arba'in kuma muridi ne yau shehi wannan an gane karatu na bayan da kariya ne barantana makarantar islamiyya barantana makarantar annabta ta yi reno amma daga baya a zama haka ba ma wannan ba ma Allah ma bai nuna min misali a cikin wannan ba Allah bai reni iblisu ba ba Allah ne ya rene shi ba shi iblisu ya da murabjin da ya wuce Allah ne an ce san wani murabji ma in ba Allah ba amma daga kai ba munaza'a suka yi da Allah mujadala suka yi da Allah Allah yake yake ba zai yi ba ba za ka yi ba ke ba zai ba zan tsine maka shi an jima ba tsine mun ba zan kore ka shi an jima ba koren ba in dai dan wannan ne a koren kuma ya yadda aka tsine mai ya yadda aka kore shi kuma ya yadda ya fitar da cin muridan Allah kuma ya fitan amma da yake zai da kunya daga ƙarshe ya san ya san halaran ai yake ta Allah kaka yi saurin damkata ba an zirni ila yau yi ba su ne jinkirta mun har zuwa inda za a jajen gyara ki ba komai je ka kana ga cikin almunzarina wanda za a jinkirta mawa yana nan yanzu ma ya miƙe kafa ya taɓa nan sa har zuwa ran da Allah zai damke shi shi kenan kuma an gane karatu na yi kuma da yake shi shaƙawa sama ta hattama da yawa daga ƙarshe ya nemi Allah ya yi masa ta hanya nan Musa an gane Musa dai ma mu gafara wajen Allah Allah ya ce wa Musa fira- Iblis ya tuba ba in dai Iblis da na sani ne wallahi bai tuba kuma zai tuba ba ya zo wa annabi Musa da wata rana ya ce ya Musa ya ce na'am yanzu a doron ƙasa gaba ɗaya ba mutum irinka ma babu mutum da yake da kusancin Allah irinka ba wanda yake magana da Allah Allah ke magana da shi in ba kai ba ni fa yanzu abin ya ishe ni fa in an sha giya a ce ni ne in an yi zina a ce ni ne in an saba wa Allah a ce ni ne in an kashe mutum a ce ni ne duk wani aikin banza sa a jingina mini to ni yanzu abin ya fara isa ta ba ni ban so a jingina mu wani aikin banza yanzu ya kamata yanzu bayi su huta kowa ya zama na kirki muka ce kai ai ma da da wannan zuwa ya doka da gaske ne wanda haka ka gawa Allah na tuba ya yafe mu ba zan kara ba Musa yana murna Musa da ya je mikati ya faɗa wa Allah sai Allah ya ce Musa in dai iblisu ne shedan ne bai tuba ba kuma ba zai tuba ba ya ce kai Allah ya zo fa ta'iban fa ya zo ya rasu Allah ya ce bai tuba ba Allah ya sallami Musa ya tafi ya dawo ya ce Allah bai ce komai ba ya ce baka tuba ba shi kenan sai ya tafi abinsa bayan wasu lokutan shaitan sai ya dawo a to yanayin yadda ya dawo zuwa na biyu da yadda ya kankanta kansa da yadda ya ta birgima a gaban annabi Musa da yadda ya dawo cikin suluki malam wallahi Musa ke to yanzu dai inda Iblis bai tuba wallahi yanzu ya tuba Musa ya maza maza ya tafi wajen Allah ya ce Allah fa yanzu mutumin nan fa ya tuba Allah ya ce Allah sarki ni na san kayana kai baka san shi ba in dai iblisun da na sani ne bai tuba ba Musa ce kai Allah in dai iblisu a jiya bai tuba ba wallahi yau ya tuba Allah ya ce Musa zakana da kai ba jayayya ka ce mishi na ce bai tuba ba kawai in short Musa ya dawo sai ga tsohon najidu ya zo Musa ya dawo kai ya ce kai ai Allah ya ce baka tuba ce ina ne ban tuba ba Allah ya ce baka tuba ba bai musa ba sai ta faɗi shi wato karo na uku da ya wani irin shiri da ya dawo ai musa sai da ya kwalla ma ya ce kai yanzu dai iblis ya duba kuma yanzu za a samu huta ko za a samu hutawa kowa yanzu zai zama mutumin kirki yanzu musa ya je miƙa ya magana da allah allah ya ce kai musa ka cika tausayin iblis da yawa ni na halicce shi na san ta inda na halice shi kai baka san ta inda na halice shi ba wanda haka iblis ya tuba ba amma tun da ya dame ka ba komai ka ce na yafe masa Musa ya ta murna na yafe masa amma da sharadin abu daya dama abu daya ya hada ni fada da shi yayi wa Adamu sujjada ne yace ba zai yi ba saboda haka ka gaya masa na yafe masa kuma na karbi tuwarsa da sharadi daya ya je kabarin Adamu sujjadan nan da bai yi ba yanzu yau Adamu sujada in yayi wallahi na yake masa kuma ya dawo ofis din da shi da aiki da Allah jama'a akwai arhada ta kai wannan ya ji dama tsakanin na da shi sujada da kawai wa Adamu yace ba zai yi ba yanzu kawai ya je kabarin Adamu in ya je yayi wa kabarin sujada in yayi so ɗaya kan kawai ya sujada ya dago na yafe masa kuma ya dawo kan ofis ɗinsa duk abin da na kwace na dawo masa da su bai dawo Musa yana murna wala yana gana abu mai sauki malam ya ji komai sauki mai sai ga Iblis ya dawo Musa yana murna alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah aka daisa aka yi jinjina ai Allah ya kabi tuwanka ya kabi tuwana alhamdulillah Allah ya kabi tuwana yace eh amma da sharadi daya yace to hatta sharadi ma ajin haka kawai zai karbi tuba ba da sharadi ba ni ma na samu sharadi yace to me sharadi yace sharadin mai sauki ne da ni da kai zamu je mu cika sharadin Musa yana munna ma yana yana ganin zai raka Iblis ma kabarin Adamu Allah ya ce abu ɗaya da dama ya haka shi fara da kai shine kai wa Adamu sujjada ka ki kai wa Adamu sujjada amma yanzu ya ce ka je kan kabarin Adamu kai sujjada in kai sujjadan nan alhamdulillah ya karbi tubanka ya dawo da kai mala'ika kuma ka dawo ofishinka dukkan abin da ya kwace ya dawo ma da su. Lalawa zai tsammanin za a ƙi
ya ce tab inde inde inde ka ji sharaɗi ko ka ji wani sharaɗi mai ƙarfi ko ya fara kafa ko in dai ni shaidan ni iblisu sai na yi wa adamu sujjada Allah zai yafe masa dokar Allah yafe masa
musa sai fashe da kuka
ya ce in dai sai ya yi wa adamu sujjada ne Allah zai karbi duk wanda dokar ya karba ya ce mutumin da ban masa sujjada ba a sama sai yau a ƙasa zan zo da malmala goshi na kan ƙasar da ba sujjada ya ce ba zan yi ba kar a yafe kar a yafe in dai wannan ne za a sa a yafe min to kar a yafe
musa ya fashe da kuka kuma shi kenan kuma shaitan ya bace Musa da ya koma miƙati ya ce ya Musa ba ya ce to Allah lamarin shaitan ya fi ganin kowa daga shi sai kai daga kai sai shi na fita na fita na fita kaga shi ba shaitan da abin da yawa Allah tabaraka wa ta'ala to shi yasa maganan ɗanɗana azaba daga wani bangare da wani bangare wannan ba wanda ya isa ba kai ta ba a sai ka ga mutum a yau mai kuɗi ne ya kirga kuɗin shi ya je auro ɗan talaka an gane karatu na ɗayar mai talaka talakan ma talaka sosai shi ya biya sadaki shi ya kayan gado shi ya komai shi ya bayo ma iyayen ma abin biki shi ya ba su ya kai su haji ya kai su mura ya siya gida ya ba su amma wata rana in ta yi wanka ta yi kulliya ta da wani kafa kan kafa ta kalli mai gidan ta saukar da wani jalala da wani imtiyani wallahi kaman ba ita ba saboda shi bai isa ya ce ba za a mishi haka ba an gane karatuna bai isa ba wallahi wallahi bai isa ba shi yasa maganin a zauna lafiya an gane kai dai ka zauna lafiya da Allah kawai amma duniya gidan gwagwarmaya ne gidan bugawa ne a buga kawai ba to menene ba yadda ka iya ne kuma duk yadda ka kai ga addu'a wani bangaren zai karba wani bangaren ba zai karba ba saboda haka in ka samu bangaren da ya karbu kalle su kai ta aka da su wanda bai karbu ba rabu da su to ya za ka yi an gane kenan ko a almajiran manzo Allah ba samu munafukai ba ba su gana wa wanda ba munafikan ba azaba ba ai sun gana musu azaba yi muminai sahabbai sun gamu da matsaloli da yawa daga sahabbai daga daga munafikai to kai ne yanzu ba yadda ka iya in za wuya gare ka hakan ne akwai muridai sadiƙai akwai muridai kazibai kazibai an gane ko kar a manta fa kar a manta fa da fa wasu sabon manzo Allah ba aka hada kai ba aka kashe manzo Allah fadan sa ba kar a manta fa da fa wasu sabai fa suna nan da ransu su da su aka yi komai an gane kenan ko aka kwantar da dan annabi al-Imam Hussein aka yanka shi an gane kenan ko sun gaba ga manzo Allah hakuri ko ba sun ga manzo Allah sun rayu ga manzo Allah kuma sun san amanan da annabi ya ba su akan waɗannan yayan amma wallahi ba yi ba ba yadda ba sai da aka aikata abin da aka aikata yanzu ba zai ba zai rage in kai ba sarake ne a cikin fadawanka akwai na gaske akwai wanda ba na gaskiya ba wasu da su za a haɗa kai aiku in kai gwamna ne haka in kai shugaban ƙasa ne ma haka haka ɗauka duka security nan sojojin nan da yan sanda wani zai ba da dama na bindige ka wallahi ba wani yayi ba da dama zai yi a bindige ka kawai ya ga kuɗi so haka annabi ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya ɗauke wannan azabar an gane Allah ya ce ba zan yi ba wannan kamje ba zan yi ba saboda haka to shi yasa kullum abubuwan ga sunan ne ga sunan dai ga sunan dai bangarori mabambanta mabambanta mabambanta kada kama za Allah ya nemi Allah tabaraka wa ta'ala ya dauke wannan Allah ya ce ba zan dauke ba wayannan suna daga cikin bangaren abinda Allah ya roki Allah aka yi wasu wasu kuma Allah ya ce ba zan yi ba ko ba haka bane bangaren addini ma ai an yi Allah sallan nan guda nawa ne da ba guda 50 bane annabi ya ta neman sauki ya dawo guda biyar ba da ya nemi a- a rage daga jadin a rage din a ga ba a rage ba a ga Allah ya ƙi rage din da sauran abubuwa da yawa a cikin wannan addinin ma annabi ya nemi sassauci bangaren su Allah ya ta na riga na zata da farilla na kan wannan bangarorin ba su ba kauci iya yadda za a yi da kenan ba yadda aka iya kuma hakan za a tafi saboda haka a lura da kyau kai man ka roki Allah tabaraka wa ta'ala wani bangaren an karba wani bangaren ba karbar ba kaka ji fushi an gane garin ko wanda ya bi kama ya roka amma kuma an yi wani wani ba yi ba an gane kenan kuma irin wayannan hadisan ladabi ake a cikin su kar ka dauka mutsalakin annabi ya roki Allah ba yi ba ka dauka wani abu ne a karatu mu ake mana an gane kenan ko karatu mu din ake mana ai Mhm, dan kai wata rana an ka roki Allah kaga ba yi ba kaga sai ka tuna an gane annabi ma ya nema amma ba a yi ba amma ba a yin ba yana da maganganu da yawa ne ba kaga dauka wai dan kasawan manzo Allah na wajen Allah ne ba a yi ba a'a an yin an gane amma ta wani ba ta wani gun ba a yi ba an gane karatu na yi Mhm. ai tsangwaman tashe ma ga tashe ma ibada ne ko ba gane ba wani kwata-kwata ba zai shiga ba zai shiga aljanna da sallah ba ba zai shiga aljanna da azumi ba ba zai shiga aljanna da dukkan aikin alkhairi ba zai shiga aljanna ne da tahammulul izayati daukan wani cuta da aka yi masa wannan daukewan shi zai shiga da shi aljanna ba waɗannan ibadodan ba Allah zai kalli ibadodin duka ke bin basu mun ba amma ka san abin da ya mun abu kaza da aka yi maka kai hakuri dan haka na sa ka aljanna ba dan sarkan ba ta wani gun ma ibada ne yi ibada ne shi ma kara da hairi ne ko ya sa shi wace lati ta'allamin iza ra'aita iza ya talkhalqi li za ku likita ajral azaminu li Allah tarkana ilayhi mu bal lil ilahi farkana shikenan magana shikenan ibada ce yayi ibada ne ibada ne shi ma karan kansa taraki ne babba ba karamin taraki ba Abu Yazid al-Basami yana da wata mata bajalaliya bajalaliya ta cakume shi ta yage mishi kaya yana basami yace ba komai gobe ma ki kara gobe ma ki kara wata rana sai ya zo gida yan littattafansa da yan abubuwan masu amfani sa kona su a girki da su ya da ya sai ba ni da itace ne yi tarin yake ban samu yasa na kona waɗannan takardun na abinci ga abincin ƙarshen ɗauka ka ce an gane ko jalala kashi kashi malam a takaice ma lokaci jalala ka sun yawa wata rana da ya ga abin ya yi yawa ya ce wannan matan barin barin kaurace mata dan bar gida kwana biyu ta rasa ni ai ta wakanta jalala ko sai ya dan bar gida sai ya tafi gefen gari da ya tafi gefen gari sai ya je tafta wani wasu mutanen suna ibada su kuma ana nan shi ma sai ya zauna cikin su ko da ya musu magana ba wanda ya tanka shi su ba san shi ba shi ma bai san su ba ya zauna tare da su aka yi ta ibada can lokacin cin abinci yayi wani sai ya ɗaga hannu sai ga abinci na ya sauka malin da nama da kofi da kofi da tiririnsa a lokacin suka yi musu magana ba ko kai ma bai zuna taɓa mana muka taba abinci muka sha abinci sai lalle kan Allah na da bayi kala kala je gangari washe gari shi ma daya sai ya daga hannu insha Allah kawo mana abincin nan da ka saba shi kenan sai ga abinci ne ya zo ka da tirinsa so ka gama cin abincin aka nemi kwano aka rasa ini na uku kai ba ko ilai bismillah nan nan ba irin Najeriya bane nan kowa yana ci ne da makaminsa za ka sai ana ka matsayin yake ka zo ka same ma nan kawai ba sai ya fuska ba ya ce Allah ina roƙonka da abin da waɗannan suke roƙonka da shi kake musu ni ma mun sai ka abinci ya zo kace a ashe bakon uban uban su ne ashe abokin magana ne dan uwa kai kuma daga ina yace zan ga yawan kuma sai kuma dan kuma daga ina aka yi aka yi ce wani faɗa muku wani wasu kuma da labarin kan mutu kada lamarin ya tsawo mu ka san mu nan ai mu almajiran abu ya zira bustani ne wallahi mu almajiran sa ne wallahi muna koyi da shi ne a cikin tafawufi da yanayin abubuwa
sai ya girgiza kai
saboda haka shi abu yazid al-bustami yana da wata mata jarrabaddiya malam ba jalaliyar mace tana bala'in jalalanta shi amma bai taba waje sau ɗaya ba ya yi haƙuri saboda haka duk abin da ya dame mu a nan sai mu cewa Allah dan haƙurin abu ya zai da basami da yake akan matar sannan ba jalaliyar nan Allah kai mana shine in muka yi sai Allah ya ba mu abin shi ashe Allah ya koro shi ne dan ya zai san karatun kaga talaki abu ya zai da basami shi na jalalar matar a cikin jakar na tsawaita yana dawowa gida kafin ya iso Allah sai sauke jalalar sai zai tada matan ta yi wanka ta yi kulliya mana kamar ba ita ba tana zuwa yana zuwa sai rungume sai ta rungume shi my darling my love my honey my sai ga lamari ya canza ita wanda keje ko ba ke ba ke to wallahi ce ya abin ya saba ita ai layan ya farke ni dama ina ma ta jalli ina ma jalala ne da wannan jalalan take samun tare da ake yake ce maka wali wali karama yake da ni ne yanzu kuma asiri ya tonu na dena yace ki koma yace na ban ka zo ka ki koma ba ni a ni da ni da kan wannan Allah ya loke na kuma kike da sai da ta hanyar Allah maka jalala kuma amma karen da an gama ko da kanan in asiri ya tonu ana denawa ba za a sake yi ba so da asiri ya tonu ka gane ai asiri ne na halaran Allah kuma ya bude maka yanzu shi kenan kuma sai da wata hanya kuma ya ka ciwo lalun lafiya da matan dala da annabi wannan izayat din da matan take maza bai zama maka alkhairi ba ya zama ashe jarabtar sashi ga sashi shi ma ta wani bangare shi ma kaga shi yasa an gane kenan ko ko da annabi ya nema da Allah ya kalli alkhairin ajin ta wani bangare taraki ne ga wasu kuma wasu ana kankare musu zunubai da wannan ‘yan jalalitan da ake masa ya haƙuri, akwai wani zunubinsa da wannan jalalin ake yashe masa. An gane kenan ko? Ke za a ce ba zan yi ba. Saboda wannan tarakin kada a inda an yi abu ya zai sosai da sami. Kaga kai maka da naka ‘yan jalalitan da kai ka san wai, amma baka sani ba ne. Irin wayannan suna nan da yawa amma mutum bai sani ba, ba zai sani ba. Ran da ya gane to shi kenan abu zai daina faruwa. zai daina faruwa ran da ya gane zai daina faruwa sai dai wata hanya kuma matanin zai daina faruwa kuma yi ai sirri ne na Allah in la ya farke shi kenan abin ya daina faruwa kenan saboda haka manzo sallama ya roki Allah subhanahu wataala wasu abubuwa Allah ya bashi sashi wasu abu kuma an hana وادخر لهم هذه الدعوة يوم القيامة النبي ياي أجي وانا الدعاء وانا الأمة لتزمن توتشي تورن تاشي عن القيامة وخاتمة المعاني بكما كارشان جرباوا akwai jarabawa zai zo inda za a kulle jarabawa an gane ai dama gidan duniya gidan jarabawa ne an gane kenan ko za a kulle jarabawa ne da taron tashin kiyama haka daga nan wanda ya sha ya sha wanda bai sha ba bai sha ba saboda wannan mashi din shine karshen jarabawa saboda za a kulle jarabawan da wannan tsayuwar wa azimin su'ali da kuma girman roko warragwati da kuma kwadayi shawakari ya da kashe ya yi addu'a jaza'ullahu Allah yi wa annabi sakayya a sana mafi kyau ma jaza nabiyan an ummati mafi kyan sakamakon da Allah yake yi wa wani annabi dangane da al'ummansa wa sallallahu alaihi wa sallama kasira Allah ya salati ya aminci da yawa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da wanda muka zo karshen wannan fasali insha Allah tabaraka wa ta'ala gobe kuma za mu shi kuma sabon fasali kuma da nan kuma insha Allah muka zo kashin wannan zama a yau don Allah ya kai mu gobe kuma Allah ya karba mana lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya kiyaye mana imanin mu Allah ya kiyaye mana addinin mu Allah ya kiyaye mana mutuncin mu albarka manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ba mu alkhairin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya biya bukatun mu Allah ya biya bukatun mu a addu'a a wajen mu Allah saka iyayen mu da alkhairi Allah saka malaman mu da alkhairi Allah saka shekhannan mu da alkhairi albarkacin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya rabbi bi zati wa bi sifati wa kullana bi sa'ir al halati sabbit qulubana ala al iman wa zidna li amal al insani unzur ilayna wansurna dina حد وفوقنا وأد الدين وهب لنا ذرية مباركة تكون لله بلا مشاركة وارد لكل من إلينا آصلا وجازه أن الجزاء الآصلا بالمصطفى الشفيع يوم الماشر خير الورى من خرف به الكوثر عليه صلى ربنا وسلم وفاد بالخير لنا wa amma ma muna tarhibi da shigowar limamin rigasa a Sheikh Malam Habibu Allah ya kara lafiya Allah ya ja kwana Allah ya saka da alkhairi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum